إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال الإمام الحسين بن مسعود أليس كذلك؟ قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال, قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات ku nesaci abubuwa guda bakwai da suke halakar da mutane ƙalu ya rasulallah wa mahunna ya suka ce ya manzo Allah waɗanne abubuwa ne guda bakwai ƙala ashirku billah farkon halaka abinda ke halakar da mutane ashirku billah inna shirka la zulmun azim ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من هكا شي يسا duk abin da ya danganci shirka mutum ya nisace shi kada ya sakaci a ciki ashirku billahi wasihir da sihiri shine ba shi ke cewa asiri sihiri kenan wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kisan kai a kashe ran mutum ba da haƙƙi ba wa aklun riba da cin riba wa aklu malil yatimi da cin dukiyar marayu malil yatimi dukiyar maraya wacce ce dukiyar maraya wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya eh wacce aka mutu aka bar masa wacce ba mutu an bar mashi ba fa eh bai zama tun da ba mutu ba to ma'ana dukiyar maraya sai wanda uban shi ya bar mishi kenan eh marayu ba su da haƙƙi a cikin dukiyar hukuma? in aka bar musu ba a kwashe ba ba za su samu makarantu ba za a samu mai bara kuma za a samu almajiri a eh wannan danne wannan dukiyar ce ke haifar da wannan duk abin da suke faruwa wata walli yawmaz zahafi ana yaki ka gudu wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat mace lafiya ta kalau ba a sadda da barna ka je ka zarge ta ka bata mata suna to waɗannan guda bakwai sune al-mubiqat kenan hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi yace wannan hadisin ittifaki ne ala kan inganci shi akhrajahu muslim an harura bin sa'id al-aili an ibn wahab an sulaiman bin bilal wa ayyub wa abul ghais ismuhu salim ya ce abul qais sunan shi salim maula abdullahi ibn muti'in ibn muti ibn al-aswad qurashiyun madaniyun kaga ya kama ka abuwa guda bai qurashiyun waka ce qurashi mutumin yana kenan kuma yace madaniyun mutumin madina to ya aka yi zama ba quraishi kuma ba madani eh yayi hijira kenan ko rawa anhu thawr ibn zaid ad-dili al-madani wa yurwa fil kaba'ir al'ilhadu bilbaladil haram ya ce cikin kaba'iran kuma ta ruwaya aka ce yin ilhadi a kasan makka ko kasan madina wa ƙauluhu min almubikati ayil muhulikati waɗanda suke halakar da mutane wa ƙala abdullahi bin masudin akbarul kaba'ir abdullahi bin masudin ce akbarul kaba'ir al-ishraku billah wal amnu min makarillah wala ya amanu illal abinda Allah da masu da fada kenan wal khunutu min rahmatillahi da yanke kaura daga jin kan Allah madaukakin sarki wal ya'su min rauhillahi an fahimta wayannan manyan matsaloli ne da ya kawo su guda uku wa qala abidatu ma usiya Allah bihi fa huwa kabiratu abida yace ai in kana son ka san kabira duk abinda aka saba wa Allah da shi kabira ce ba malam ya ce mana idza azabta zamban saghiran wala tanzur ila sigari walakin unzur ila man asaitahu ka'ida ce idza aznabta zamban saghiran in kai laifi kana ganin kadan ne kankanin karamin laifi ne fala tanzur ila sigari kada ka kalli kar mana laifin karamin laifi ne wanda ka saba din karami ne ko babba ne ya zama babban laifi kenan idza aznabta zamban saghiran fala tanzur ila sigarihi ay ila sigari dhunub azzam walakin unzur ila man asaitahu an dauka ko وقال طاووس قيل لابن عباس الكبائر سبع طاووس يجي an ce ma Abdullahi dan Abbas kaba'irai guda bakwai ne qala ila sab'ina aqrab yace ai sun kai 70 kaba'irai sun kai 70 kai kanka ka zauna zaka yi lissafi zaka kai sun sun wuce قال الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال قرئ على أبي نعيم عبد الملك بن الحسن الأزهري وأنا حاضر أسمع أخبركم أبو أوانا يعقوب بن إسحاق قال أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد ابن مزيد قال يتي أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأن من يمن ينتبه يدسر ويترك أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يزني الزاني وحين يزني مؤمن mazinaci ba zai zina ba a lokacin da yake zinan na ya zama mumini wannan babban magana ce ko ma'ana za a cire imanin ne ko ya za a yi da shi ko imanin ya zo ya yi bayani mai gamsarwa insha Allah wala ya siriku sariku wa hina ya siriku mu'minun barawo ba zai sata ba a lokacin da yake satan kuma mumini ne ba za su hadu ba kenan ko wala ya shirabul khamra wa huwa hina ya shirabuha mu'minun ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن wai ba zai sace ba zai ɗebi dukiya ko min kankanta in matukan mutane wannan abin zai ɗauki hankalin mutane suna bukatar shi ba zai zama mumini ba kenan ko haza hadithun mutafakun ala sihatihi akhrajahu muhammad ibn muhammadun an sa'id ibn ufairin ويحيى بن بكير عن الليثي عن أقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأخرجه مسلم عن محمد بن مهران الرازي عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن هؤلاء الثلاثة وأبو بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحارث ابن هشام قال الشيخ ابن الحسين بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيا الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق سارق وهو حين يسرق مؤمن ولا يزني زان وهو حين يزني مؤمن ولا يشرب الهدود أحدكم يعني الخمر وهو حين يشربها مؤمن والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن هل فهمتكم ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم وكياي وأنم أه؟ هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى قد اختلف العلماء في تاويل هذا الحديث malamai sun ƙari juna ilimi a cikin fassarar wannan hadisin don yana da babu yana da rikici sosai fadhahaba qaumun ila anna al-murada minhu annahaya wa in warada ala sigatil khabari yace an hana ne ko da yake labarin ya zo kamar magana ta zo ne kamar labari a'a hani ne annahayi ne ma'ana kare yayi معناه لا يزني الزاني ولا يسرق إذ هو مؤمن ولا يليق مثل هذه الأفعال بأهل الإيمان مذهب نفرقه كنا وذهب قوم إلى أن معناه الزجر صاوة رواني والوعيد دون حقيقة الخروج عن الإيمان ويصاوة رواني باينون توامي شيافة إيماني هذا يا رب الإيماني كنا أو الإنذار والتهذير بسوء العاقبة uku ana mishi gargadi ne ana tsoratar da shi ne kare zama yana yin wannan abin ya zama karshen shi ya zamo ya rabu da imani ai idza atada hadhihi al-umur lahum lam yu'man an yakafi ضد al-imani wa huwa al-kufr an fahimta kama qala sallallahu alaihi wa sallama kama inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mayyarta hawla al-hima yushiku an yi waƙi'a mazhabi na nau kenan biyu a biyu kenan waƙila aka ce ma'anahu nuksanul iman aka ce ma'anansa imaninsa zai ragu yuridu la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun mustakmilul imana ba zai yi ba yana da cikakken imani sai dai imani kaɗan bal huwa qabla an yuqdima al fujur wa ba'da an naza minhu wa taba akmalu imanan minhu halatu ishtighalihi bil fujur wai kafin ya fara wannan sabon Allah yana da cikakken imani amma da yayi imanin shi ya ragu wa huwa ka qawlihi la imana liman la amanata lahu kamar yadda aka ce la imana liman la amanata lahu ana nufin ya zama ba mumini ba kenan ba shi da cikakken imani yuridu la imana lahu kamilan wallahu a'lam wa qad warada ma'ana ma'anan akhar fi tawilihi marfu'an an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace an samu fassaran wannan abin daga abu hurairah kuma ya danganta shi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya aka yi wannan fassarar shi yace iza zana ahadukum in ɗaya ya zina kharaja minhu iman sai imani ya rabu da shi wa kana alaihi kadhulla shi zama yana sama da shi kamar inuwar shi haka fa idan qala'a warja'a ilaihi al-iman in ya daina sai imani ya dawo to in ya mutu yana cikin wannan kuma fa ba imani kenan ko قال الشيخ الحسين ابن مسعود رحمه الله والقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله yace wa'annan maganganu duka abinda manzo Allah ya fada shine daidai wanne ne manzo Allah ya fada eh to warwa waru yana ikrima qala qultu li ibn abbas ikirma ya tambayi abdullahi dan abbas ya ce kaifa yunzawul imanu minhu yaya za a zare imani daga gare shi kala haka za sai hana hannun shi haka wacce baka bayyana a shi ce sai a cire shi haka ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك وإن يسي أتشري شاكا إن يمتو بس يداو مشبش wannan mazhabin yana da wahala ko babu man mata la yushrik la yushriku billahi shay'a wanda ya mutu baya shirka ko bin kankantar shirka me ke hukuncin sa me sakamakon sa wajen Allah me darajar sa wajen Allah qala Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u inna Allah tabbas Allah madaukakin sarki la yaghfiru an yushraka bihi baya gafarta mashirkan da za a yi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u amma duk wani laifi in ba shirka bane in Allah ga dama zai yafi amma shirka Allah bai alkawari zai yafi ba wa amma wa amma qawluhu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha to ina ma'anan wannan maganan ba batun shirka bane amma wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mu'mini da gangan fajza'uhu jahannama sakamakon sautan jahannama khalidan fiha zai dawoma a cikin wutan jahannama qila sai ce ma'anan wannan aya nazala hadha fi rajulin qatala musliman thumma irtadda yace wani ne yaje kashe musulmi sai kuma ya yi ridda to kaga ya yi mummunan aiki kuma ya rabu da imani ya rabu da musuluncin kenan ko wakila ma'anahu fajaza'uhu jahannam in jazahu wa lam ya'fu anhu in Allah ya ce zai mai sakayya bai yafe masa ban kuma Allah ya ga dama yafe masa ai kenan fa qawluhu inna Allah la yaghfiru an shuraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika khabarun la yaqau fihi khulfun ai labari ne ba in Allah ba da labari ko manzo Allah wannan abin ba zai saba ba in umurni ne aka ce yi ko karka yi za a iya sabawa amma in labari ne maganar haka take kenan wa qawlu fajza'uhu jahannam wa'idun yurja fihi al-afwa wannan narko ne in Allah ga dama zai afwa qala Allah wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ila qawlihi illa man taba abinda Allah ya faɗa kenan ko tun da ce illa man taba wanda ya tuba Allah zai gafarta masa qala shaykh al-husayn ibn mas'ud rahimahullah qala akhbarana ahmad ibn abdullah as-salih qala akhbarana abu al-hasan ali ibn muhammad ibn abdullah ibn bishrana قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن عباس عن عمرو بن ميمون الأودي عن معاذ بن جبل قال يتي سيدنا معاذ بن جبل الصحابي الجليل شين يتي كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال na kasance manzo Allah ya goya ni kan abar hawarsa ina bayan manzo Allah sai ce hal tadri ya mu'adhu ma haqqullahi 'ala an-nas yanzu Allah sai ce mishi kai wazu ka san hakkin Allah akan mutane kuwa kala qultu Allahu wa rasuluhu alam shi nace Allah da manzonsa sun suka sani kala haqquhu alaihim an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a hakkin Allah kan bayi su bautata masa kar su yi masa shirka komin kankantar shirka an gama da wannan ko sa'annan sai ce a tadiri ya mu'azu ma haƙƙun nasu ala Allah idza fa'alu zalik ka san haƙƙin mutane tafaddulan ga gojin Allah madaukakin sarki in suka yi mishi wannan qala qultu Allah wa rasuluhu alam Allah da manzansa su suka sani qala fa inna haqqan nasu ala Allah alla yu'azzibahu haƙƙin mutane ga Allah madaukakin sarki tafaddulan ne kada ya musu azaba qala qultu ya rasulullah ala ubashirun nas ya manzo Allah ba zan je da mutane albishirwa qala da'ahum ya amaluna ka kyale su suna aiki karka je ka faɗa ma mutane kuma su zo su a samu sakacin cikin addini هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم عن أبي الأهوس وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأهوس سلام بن سليم عن أبي إسحاق قال الشيخ الحسين بن مسعود قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرهل قال سيتي يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله يا معاذ بن جبل سيتي لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا سوءك قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه duk wanda ya shaida cewa Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah da gaske a cikin zuciyarsa illa haramahu Allah alanna sai Allah ya haramta ma wuta ta shi mana ba zai shiga wuta ba kenan fa qala ya rasulullah sai mu ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama afala ukhbiru bihi nas ba zan je na yi mutane albishir ba na faɗa musu duk wanda ya kalma ba zai shiga wuta ba fa ya samshiru kala izan ya takilu in ka faɗa musu aka shi su dogara kan wannan alkawarin ba za su yi ayyuka ba sai a samu sakaci da yawa a ciki sakaci kuma an same cikin addini yana da tasirin cikin addini wani sakaci za a samu an ce mishi yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sirkan min qalbi zai shiga aljanna yace to me zai sa ba da zakka me zai sa na taimaka ma marayu me zai sa na yi kaza me zai sa na dauki dukiya ta na yi ga gashin na rike da tabbas a hannuna to shi aka ce a a kyale mutane su yi ta alkhairi su yi wa ta fili su yi ta aikin alkhairi فأخبر بها معاذ عند موته تأثما sai mu'azun ya faɗi wannan maganan da ya ga zai mutu sai bayyana ma mutane abinda manzo Allah ya ta assuman ai khurujan min al-ism ya ba ya sanar da su ne don ya fita cikin laifin da yace a da haka ce waɗanda suke koya ilimi to ya fita cikin wannan laifin shine ma'ana ta assuman eh masu koya ilimi me nace laifi masu ɓoye ilimi هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حداب بن خالد عن همام عن قتادة واحتج به محمد بن إسماعيل على جواز أن يخص العالم بالعلم قوما دون قوم, دون قوم كراهية أن لا يفهموا إمام البخاري شيء استنباتي تكون وانا أيكنا مؤاذ ce ya halatta ga malami ya kebance wasu almajiransa da wani ilimin waɗansu bai koya musu ba saboda me saboda waɗanda ba a fada musu ba in an fada musu ba za su fahimta ba wanda aka kebance su an amince da za su fahimta shi istinbatin yayi ya ya aka yayi eh eh lokacin mutuwarsa a ba ce yake ba me ce me ce yake ba yanzu fa akhbar biha mu'azun inda mautihi ta'assuman hmm to shi kuma mu'azufa shekara nawa yana karantarwa bai fada musu ba sai da ya zo zai mutu sai mai to ya keba wa'in suke na ya fada musu eh mutum daya هذا حديث متفق على صحته قال أخرجه مسلم عن حداب بن خالد عن همام عن قتادة واحتج به محمد بن إسماعيل على جواز أن يخص العالم بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم قال قال الشيخ الحسين بن مسعود البغوي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر بن الحسن الجيري الهيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد التوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال يتي أتى النبي النبي صلى الله عليه وسلم رجل وانا متي يزوج من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي يا رسول الله ما الموجبتان يا من الله ما الموجبتان menene guda biyu da suke wajabtawa qala man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna na farko duk wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna umman mata yushriku billahi sha'an dakhala an-nara wanda kuma ya mutu yana shirka zai shiga wuta هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية قال الشيء دخل wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna wanda ya mutu yana shirka zai shiga wuta to shirka dai in mutu ya shiga wata shi kenan magana ta kare amma wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna yaya mas'alar take eh eh in haƙoƙi mutane na yana akwai haƙoƙi mutane a kan shi akwai sabo ya yi zalunci bai taba shirka baya shirka amma ya yi zalunci ya yi kaza ya zalunci bayi ya wahar da su ya wulakanta wannan duk suna nan tare to in aka zo lahira kuma ba wanda zai yafi haƙƙinsa eh in aiki haƙƙi ne tsakaninka da Allah Allah zai yi gafarta maka amma haƙƙin bayi sai sun yafi wa zai zo kuma lahira ya buga kirji ya ce shi zai yafi wadda ta haifi mutum da wahalan da ta yi da shi da fama da ta yi da shi da kula da ta yi da shi duk wahalan da ta yi da shi za a zo a wayi gari ranar lahira Allah ya kiyaye ta zo ta ce kai ɗana ga halin da nake ciki an auna sauran waya ɗaya da shiga aljanna babu sai kuma ga kada sutil da yawa za ka bani guda ɗaya sai ya duba da ce to mama in na baki ni aka je lissafi ni ɗayan ya karye min ni sai na shiga wuta ma'anan an waye gari ranar lahira kowa ta kansa yake da shi ɗan zai je wajen mahaifiyarsa kaza kaza kaza kaza an auna saura waya ɗaya za ki ce ta ce a ni in baka na je a auna ni ya karye min lissafi ya karye min da waya ɗaya na je wuta tun aka waye gari ranar lahira fa kowa gudun wuta yake ba wanda zai buga kirje ce zan yi kaza duk ɓata lokaci ne قال الشيخ الحسين بن مسعود البغوي قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن ياهي بن يأمر قال حدث حدثه أن أبا الأسود الدؤلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال سيدنا أبو ذر الغفاري إتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض نزو جمع الله صلى الله عليه وسلم هنا سيدنا فرر تفا فرر ريغا وهو نائم هذا كسر تشيرن شنا بچي ثم أتيته وقد استيقظ سيدنا ساكي داو مسا شي منزو الله يا فركا فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ce duk ba wanda ya ce la ilaha illallah sa'an nan ya mutu akan haka zai shiga aljanna dama mun ce la ilaha illallah in an kaɗaita wannan kalma da halafiya muhammadun rasulullah an ce muhammadun rasulullah ka kaɗaita wannan kalma da halafiya la ilaha illallah dilalatul tadammun wancan kuma na farko dilalatul iltizam an fahimci wannan matsala wanda ya fada da halar janna kultu wa in zana wa in sarak ya manzo Allah ko ya yi zina ko ya yi sata kala wa in zana wa in sarak yasa ake ce muku karka zuga Allah ba za ku yi yau ku zuga Allah ba kaji ba a zuga Allah duk abubuwan da ake zuga Allah ake eh kana jin zafin wani to ga laifin da ya don me za ka manta kauce ma laifin matsala ce sai an fahimce ta ba ka ba baka isa ka sa Allah ya abin da bai tashi ba baka isa ka zuga Allah ba baka isa ka zaka za duk sa'an da ake magana kowa in aka zo abin da yake so sai ya ji daɗi in aka zo abin da baya so sai ya ji ba daɗi da jin daɗin ka da rashin jin daɗin ka duk ba su da tasiri ko kaɗan wajen Allah an fahimta shekarun baya ai muna ta magana muna ta magana muna ce a'a kai wani irin ɗa ne ka ce ina son wane wanda kake so ɗin nan wani zai ce yana son kakan shi kuma kai ka ce jikan shi ne don ina na zai ce ina son kakan ka ko na ce ba na son ka ko banka fada za ka yi da ni ba haka muka ta fada ba a lokacin an fahimta ko ba fahimta ba an fahimta ko ba fahimta ba eh an fahimta ko ba fahimta ba kai ka ce wane jikan manzon Allah ne kai kana son shi sai kuma in kuma na wace ina son manzon Allah ina son kakanka ko kakansa sai na zama abokin fadarka ba haka bane ba to sai kuma aka zo mas'ala ta- lokacin an fahimta shi mas'ala ta zo aka ce ai ibnu taymiya ya ce wayannan da suke yin kaza kaza kaza duk da cewa kaza bid'a ne ai suna da mas'ala ce guda biyu yace ina son manzon Allah son manzon Allah bid'a ce bid'a ne laifi ne sai kuma yayin maulidi ce da duk duniya sun yi ijma'i cewa maulidi ba ba addini bane to sai me yasa kake gabatar da wannan kan son manzon Allah shi kana zuga Allah kar Allah ya karbi son manzon Allah ce karbi bid'an ya sa shi wuta A- yaya ne ba haka bane ba ka taba tunanin haka mutum ya ce ma yana son manzon Allah ku ce zama kuma abokin fadanka eh yaushe za mu zauna lafiya yaushe za mu zauna lafiya ana nan ba abinda ba a yi a sakkwato a ko'ina ana zama musulmi duk mutumin sakkwato musulmi ne tun da shi ya yi jihadi ya a gashi yanzu an je ana fitar da su ana koya musu kiristanci suna shiga ku kuna nan duk sa'an da aka ce rabiul awwal wanne zaro ta kobi ana ana ta yaki da juna ina shi na ruwan shugaban kasar faransa dan iska don kai wane ne ko kai wane ne ko ka hada ku zai duka yi muku me ina ruwan shi mana saboda maulidi shi ya yi ta fada kullum sai ya yi ta fada eh matsalar da take cewa muna bauchi wanda kuma baya yi da sa wani muna musulmi sai wanda baya bauchi baya sa haka
to baka fahimci abin da aka fada ba ke yana so baya so ya zartar da wannan matsalar mun warware su shekaru nawa ta ce maka akwai shekarar da nake ina muna karantar da masu masters manya-manyan waɗanda suka zo gogaggun 'yan izala masu zafi da manyan 'yan ɗarika masu zafi a aji ɗaya kuma in- ina karantar da su hadisi akwai su wane da wane da wane duk sun sani wannan matsala ce za muka hadu a aji na ce to yanzu ku na ce don allah ko 'yan ɗarika kafirai ne mashirkai ne suka ce a'a na ce a kun fahimci haka eh to me hukuncin da yan izala ke muku su ce mu ba mu ba kafirai bane na ce da ya shafe ku kun sani ku kuma da kuke ce musu ba sa san annabi ku yan izala ba ku san annabi yace mun fi kowa san annabi me hukuncin da ake yi muku cewa ba ku san annabi yace ƙarya ake muna kowa akan shi ya fahimci abin da aka faɗa mishi amma ya kasa fahimtar shi hukuncin da yake ba haka ba da suka ce in baka maulidi baka son annabi haka ne son annabi wanda mutum ne zai rubuta ko mutum ne zai baka zai baka eh, menene shaida ko kuwa mala'iku ina ruwansu da abin da ke faɗa eh eh kuskure ne aka ce kuskure ne kullum ana ta tashin hankali akan maulidi akan maulidi eh ha kan masu ragu shekan ne ai je ka kauyuka ka gani yadda ake zuwa ana kiristatar da mutane kuna cikin birni kuna fada je ka gani shi wallahi sai ka yi kuka da hawaye sai ka yi kuka da hawaye yanzu don Allah abu ne mai sauki wane ne ke da tunanin cewa shi a cikin kanon nan zai iya hana maulidi eh zai yi a'a zai yi ya zai yi waye ce cikin kanon nan zai iya hana ɗarika yanzu halin da ake ciki waye cikin karon nan zai iya hana sunna to me yake da tashi hankali shedan ke abinda ba za ka iya yi ba sai ya je sa kana ta tashin hankali a ciki ka bar abinda za ka iya yi riba ka ci ko hasara kai eh A'a. yanzu maganar da aka faɗa cewa ibn taymiya ya ce waɗanda suke maulidi ana ta sa shi cikin mutane har ko ina ana ta buga ce kaddara duk ijma'in malamai cewa maulidi bid'a ce sun annabi fa to me yasa kake danna wannan kana son Allah ya mishi aiki da wannan da kake zaka zuga Allah ke kana nuna ma Allah ga abin da ya kamata kama shi da shi a rabu da wancan ba haka bane ba haka shirar da muka haɗu ga masu zafin izala su wane ne su yusuf ali duk suna jiki su ba faɗi su wane da wane da wane da kuma yan izala masu zafi masu zafi sosai da wani sabkwata ne da wani suka abuka haɗu wace to yau za mu warware duk matsaloli ba gata dama in za ka bincike matsala karka bincike matsala kana bangare daya ba za ka cimma gaskiya ba na ce don allah ko 'yan ɗarika da ake muku hukunci cewa ku mushirkai ne don allah ko mushirkai ne suna tambaya shi su ne sannan na ce ku kuma ɗan izala da suke muku hukunci ba kuwa son annabi don Allah ko wanda ya kai kusan annabi kowa sai da gano babu mun ce kaga hukunci da ya shafe ka kasan inda gaskiya take shi ma hukunci da ya shafe shi ya san inda gaskiya take to me yasa kuke yaudaran kanku kai ta kake hukuncin da ka yanke mishi din nan da shi Allah zai aiki eh hukuncin da ka yanke din nan da shi Allah zai aiki ba haka bane muna wahalar kanmu ne muna bata maka mu lokaci muna bata maka mu lokaci ne shine Abu Zarri kenan ha manzo Allah wa in zana wa in sarak to ina ruwanka so uku wa in zana wa in sarak ya manzo Allah duk wanda ya faɗi wannan kalmar ko ya yi zina ko ya yi so uku shi manzo Allah ce ala ragmi an fi abi zarri wai me kenan ko abu zarin ya kiyaso wa kana abu zarin sai abu zarin idza haddatha bi hadha qala wa in raghima anfu abi zarin inda yaje ya fada sai ce ko da abu zarin ya kiyaso manzo Allah ya tabbatar da abu kuma wa isa هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن الحسين المعلم وأبو ذر اسمه جندب ابن السكن أبو ذر اسمه جندب بن السكن ويقال ابن جنادة الغفاري مات بالربذة زمن عثمان زمن سيدنا عثمان يا رسول ai an shi labarin lokacin sai na usman yana khalifa abu zarin ya kawo matsaloli masu wuyan fahimta banda shi shi kadai ke iya fahimtar wa'annan sai na usman aka yi aka yi ba sai to abu zarin ko ka dan fita ka je geza ka ka dan fita ka je ka je rabi zaka zauna can kana ta yin abinka amma nan in ka zauna cikin mutane zaka sa musu abubuwan da fahimtar juna zai wuya kuma shi abin da ya fahimta ke na wasu matsaloli ne da ya fahimce su yake janyewa an fahimta wa abu al'asodin du'ali ismuhu zalimu ibn amirin a ibn sufiyana wa qawluhu wa in ragima anfu abi zarrin ai zulla wa qila in kariha yuqalu ma argama zalika shay'an أي أكرهه وقيل وإن اضطرب أبو ذر كونا أبو ذر يا كياسو أبن الله هكونت إن منزو الله فلا شيني إيه kasancewan wa in zana wa in sarka laifi ne wa ya zo ya karantar da kai eh sai kuma zai karanta da kai ga yanda hukunci yake sai ka fi shi fahimta sai ka fi shi kishin addini sai ka fahimci shi kaza da kaza da kaza yanzu abinda manzo Allah ya kalla da abinda abin zar ya kalla wanne ne yafi amfani ma'ana in fahimtar abu zarrin ne ko ya fada in yi zina ya shiga wuta ba haka bane ba manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam yana ganin al'ummarsa tana da yawa in aka zartar da wannan hukunci guda nawa za su tsira kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har lahira kowa na ta kansa shi yana ummati ummati ummati ummati kai da kake cikin al'umma annabi manzo Allah ya damu da kai kowa na fama da kansa manzo Allah al'ummar sai yake fama ya za a yi su tsira ya za a yi su me sai kai ka zo ka zuga Allah bace Abu Zarr mazhabin Abu Zarr kenan ko ya yayi zina ya sata kuma yayi zina ya shiga aljanna manzo Allah eh ko baka so ko kaki ko kaso haka Allah ya to menene matsala addini in ba fahimce shi ba sosai ba wahalar da ake yana da yawa fa wa in zana wa in sarak shari'ar musulunci in mutum ya yi sata aka yanke mishi hannu ranar lahira kuma shi aka kama shi da wannan hukuncin in mutum ya zina aka jefe shi ya mutu ko aka yi mishi bulala ranar lahira shi aka mashi da wannan hukunci yau suka ce in yayi aka tsayar mishi da hukunci ya tuba in ka kira shi da wannan abin kayan mai kazafi za a tsayar ma da hannu annasu a fahimci addini shine ke da wahala fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anil irbad bin sariya qala wa'azana rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajlat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun فقلنا يا رسول الله كأنها موئذة مودع فأوسنا aka ce manzo Allah yayi wa'azi kuma kai ka zo ka ce ausina manzon Allah yana wa'azi ka ce kai muna wasiya me yake nufi da wannan ya manzon Allah kamar dai tafiya ta kusa to yanzu ba lokaci ne da za a fara da a nuna muna abinda za mu yi riko da shi mu tsira ba ya bukatar a shiga nan a yi nan a yi wani a yi wani ba ka bane ba me wasiya mau'iza wa'azi za a shiga cikin kowane babi amma ka ce ausina wasiya ina ba nan wasiya gab da zai mutu a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai suka ce fa'ausina ka yi muna wasiya ya manzan Allah mai mafita ƙala usikun bi takwa Allah ya azza wa jalla fa'innahu man ya ishminkun fasayara tilafan fa'innahu cewa shi yadda al'amarin yake man ya ishminku duk wanda ya rayu a cikinku fasayara fayara sayara saufa yara shi aka ɗauko ta tsakiya yara yanzu yanzu saufa yara can gaba sayara yanzu wasan fasayara ikhtilafan kathiran ka yi tunanin cikin magana manzo Allah fasayara ikhtilafan kathiran zai yi manzo Allah ya faɗi abu bai faru ba za ka sabani bambanci ra'ayi sabani da yawa kada ka taba tsammanin cewa akwai wata kungiya ɗaya da ta hadu ita kanta ɗari bisa ɗari gariya ne eh haka ne haka ne fasaira ikhtilafan kathiran to me zai tsirar da mutane fa alaikum bi sunnati to wasiya kenan ba wa'azi ba wasiya kenan alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي كيرغو ده سنة ده سنة خلفاء الراشدون سوى نين خلفاء الراشدين بإجماع المسلمين أبو بكر عمر عثمان علي سنصيرا سنصيرا akwai wayansu da Allah ya kaddara musu wahala da rashin albarka a cikin rayuwarsu sai ga sun je suna wahal da kansu a cikin abin da ba shi da amfani manzo Allah ce alaikum billazaini min ba'di abi bakr wa umar manzo Allah ya ya wanke su ya ba su daraja ya waye kuma zai zo ya faɗi kalma ta cutar da su ata lokacin ku ke yana nuna cewa mutum rayuwarsa ba albarka ko Allah ya jarrabe shi da wahala sai ka je kana yin abin da ba shi da amfani ba haka bane ba alaikum bi sunnati sai ce kuma wa sunnatil khulafa'ir rashidin min ba'd waye ce musu rashidun ina ma na rashidun min ba'di to bayan manzo Allah waye khalifa bayan Abubakar bayan Umar bayan Usman to duk duniya su zo su ce wannan kuskure ne ka je ka shaurare su baka da hankali ne baka da hankali ne saboda toshewar basira da wahala sai ka je kana suka a sayyidina abubakar thaniya thnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan inna allaha ma'ana to amma saboda rashin albarka cikin rayuwa sai ka je kana fama da abin da ba shi da amfani rayuwarka duka tafi a ci ba za ka taba cin riba ba abin da kake so ba zai faru ba hasara kake makanka waɗanda kake bata haɗin kana kara musu mai daraja ke addu alaiha bin nawajiz ina mana addu alaiha bin nawajiz ka rike abu za a iya bugewa in mutum na so ya rike abu da karfi ya yake yi ke sa hamatan shi rike to manzo Allah ce ka ciza abinda aka ciza shine da wahala za a raba ka da shi addu alaiha bin nawaji sa'an nan kuma sai ce wa iyyakum wa muhdathatul umur yace muhdathatul umur yace ko yace kaza da kaza da kaza ina ma'ana muhdathatul umur eh ina ma'ana kirkirarru abubuwa eh eh fassaranka ba fahimtarka ba a duk inda rigiman kenan me ya kuma da zata lumuna ya ce bida'a to kai wajen ka je ka ce bida'a shi wajensa menene addini yake yi a kan shi zai kashe kuɗi zai ba da yarsa da aurar ya auro zai rayuwarsa duk a ciki zai kashe duk dukiyarsa saboda wannan a wajensa wannan menene addini yake gani me zai tashin hankali zai fada akan wannan kai kuma kana ce mishi bid'a yaushe za ku taba fahimtar juna yaushe za ku taba fahimtar juna iyyakum wa muhdathatul umur ka nuna mene kungiyar da bata da muhdathatul umur a cikin ta baki daya eh ina ma na muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatin wa kulla bid'atin ba shi kenan ba kada ka zo da shehu usmanu da malamai duk baki da suka ce matsalar da ake iya fito na fito da mutum a buga a hana shi shine matsala da aka yi ijima'i a kanta amma matsalar da malamai suka yi sabani aka ce me me ka'ida a yaya malikiya suka yi shiru ko shehu usmanu don hudu ya faɗa a cikin littafinsa haka malamai suka ce matsalan da aka yi ijimai aka yi mutum ya zuce a yi a zare mishi aikatun amma matsalan da malamai suka yi sabani aka yi wa'in suka tafi kan wannan wa'in suka tafi kan wannan aka ce karka yi tashin hankali karka hana shi yin abin da ce ya yi wanda ka fahimta din shi ka yi shi shi kuma ka kyale shi sai ku zauna lafiya an fahimta matsala in ta zama mukhtalafin fiha ba za ka zo kana zari idanu kana gana ta da jijiya gaga kaza kaza kan ana ta tashin hankali baya karewa ana ta tashin hankali baya karewa duk sa'an da aka ce rabiul awwal wannan su tashi hankali wannan su tashi hankali wannan su bata wannan wannan su bata wannan ana nan kauyuka ana fitar da mutal bahaushe za ka ji bahaushe ba filatani an mai da shi kirista abinda aka tabbatar da shi kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yanzu an canza musu aqida Allah na da da kuma sun gamsu da haka kuma yana filatanci yanda kake yi yana hausa kuma yanda kake yi to me amfanin abin da ake tashin hankalin da ake yi eh wanne ne yafi muhimmanci sai yau sai a yi haƙuri ko muryar ta zo ta amma da ya yi an ji allah ma jina fi man hadai wa'afi na fi man afai wata walla na fi man tawallai wa barik lana fi ma a atai وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
amma akwai maganganu a bakin mutane